أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة الأنف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء رزقك ورعايتي واربط نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفث الساكرين وفتنة الحق الغادرين والأبيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين amma ba wadu fasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau litinin biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiyan a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai alramma ya ja mana aya daga cikin ayoyi na alkur'ani girma cikin suratul zariyati aya ta hamsin da ɗaya tunda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah yake wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin Allah yake wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar kada ku sanya wa wani abun bauta a gefen Allah ma'ana kada ku samu wani abun bauta wanda za ku rika bautawa tare da Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni dinnan da kuke gani na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to me gargadi ne a gare ku gargadin ma a bayyane ba wai a boye ba malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi shine karka samu wani abun bautawa a gefe ko a boye ko a zahiri kana bauta masa banda Allah madaukakin sarki domin shi Allah subhanahu wataala ai ya riga ya gaya maka a can baya fashiru ila Allah ka ruga daga dukka ka guje ma dukkanin wani abu da kake bautawa koma bayan Allah ka dawo kana bauta masa to anan wurin sai yake cewa wala tas'alu ma Allah ilahan akhar kaman ana ƙara jaddada maka ne ko da dai wancan fafiru ila Allah din a karatun mu na jiya mun faɗa ma'anonin da suke zuwa da shi dai dai dai dai dai har wurin guda goma ko daga ci bafiru ila Allah shine ka gudu daga jahilci zuwa ilimi bafiru ila Allah ka gudu daga bautawa shedan daga san zuciya ka gudu daga haka nan muka lissafo su a karatun mu na jiya to idan ya tabbata haka sai Allah ya ce wala taj'alu ma Allah ilahan akhar yanzu karka sanya karka sanya wani abun bauta tare da kuma bautawa Allah ma'ana karkarki wani abun bautawa da zaka rika bautawa tare da Allah madaukakin sarki inni lakum minhu nadhirun mubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni din nan mai bishara mai gargadi ne a gare ku a bayyana kuma domin mene bauta wa wani Allah madaukakin sarki hadari ne da mutum ya bauta wa wani abu wanda ba Allah ba sau daya bayan da shi musulmi ne to shi kenan ya riga ya rusa aikinsa Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت la yahbatanna amaluka wa takunanna min al-khasirin Allah subhanahu wata'ala yace hakika mun yi maka wahayi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabawan da suka zo kafin kai cewa al'umman su la in ashrakta domin ai annabin ba zai bautawa wani Allah ba tunda shi annabin Allah ne la in ashrakta kai mai sauraro cewa idan kai bautan Allah ka hada bautan Allah da wani abu la yahbatanna amaluka to aikinka gaba ɗaya ko da ka kai shekara ɗari a cikin addinin musulunci zai rushe la ya haɓa ɓanna amaluka aikinka zai rushe wa ta kunan na minal khasirin sannan kuma za ka zamanto cikin masu asara Allah ya tsare mu daga irin wannan asara Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga ya ja hankali kar mutum ya rike wani abun bautawa koma bayan Allah wannan abun gunki ne ko kabari ne ko ko san zuciya ne ka san har san zuciya ana daukan ta ma ana mayar da ita abun bauta Allah subhanahu wataala ya ja hankalin musulmai akan haka cewa a fara'aita man ittakaza ilahu hawa ba ka ganin wannan mutumin da ya riki san zuciyarsa ta zamanto ita ce abar bautawansa وأدله الله على علم واكتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشاوة Allah subhanahu wataala yace karka ji an ce ga wani yana bauta wa san zuciyarsa kai ta mamakin ko jahili ne ko abin da Allah yace a'a wa dallahu Allahu ala ilmi yana da ilimin sa amma zaka ga abin da zuciyarsa ta ce ya aikata shi zai aikata ko da ko wannan abin ya saba wa karantarwan addinin sa to ya koma yana bauta wa san zuciyarsa kenan ai da yawa daga cikin mutane abin da ke halakar da su kenan zuciyar ta ce a aikata kawai sai ga mutum ya aikata karman hausawa su ji labari ya ai Allahu gafurur rahim an rama maktabacin sun faɗa wannan ba wai sai ka ji mutum wai ya saba ma ya saba ma Allah wai sai ya ce maka wai Allahu gafurur rahim ai Allah mai gafartawa ne wannan saban da aka yi ai Allah zai yabe Allah ya ce a a نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم يا أنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيا والأمنك لا برتا والأمنك أني أنا الغفور الرحيم جكت كده نيمة غابرتا واني كومي جنكين وأن عذابي هو العذاب الأليم الله يتي قيا مسو عذاباتا babu abin da ya kai ta zabi babu abin da ya kai ta radadi shine ma'anar wa anna azabi huwal azabul alim to kaga ka fake cewa Allah yana gafartawa ka je ka saba wa Allah subhanahu wata'ala a wannan Allah ba zai yi da wannan ba mutum yana zuwa lahira sai ya ga ana kama shi ana sa shi a wuta Allah sai ka je yana cewa mala'iku khuzuhu fagulluhu ku kama shi ku daure shi kai daga jin ma kalmar ka san akwai azaba wurin fagulluhu ai ko a Hausa ka an ce an mai kula kai ka san gula daɗi ne ai gula ba daɗi bane to ka kalla ayan sai ta zo da wani abu kaman haka khuzuhu fagulluhu khuzuhu ku kama shi fagulluhu sannan ku daure shi bayan an daura mutum irin dauran goro din nan wa taba ganin goro a daure an taba gani ko a kawo muku misali ne an taba ganin goro a daure ko to Allah zai ce wa mala'ikunsa a kama wannan bawan da yake saba masa a daure shi irin daurin goro summal jahima salluhu sannan Allah subhanahu wataala ce ku wurga cikin wutan jahannama na'am a bai zai tsaya bai ai da Allah yake mu bayan Allah ne summal jahima salluhu sannan an ta yaci zuwa gidan wutan jahannama shine ma'ana summal jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu sannan ku daure shi da wannan katan katanta gidan wutar jahannama wanda tana da zira'i zira'i saba'in tsawonta ba zira'i saba'in ita za a rika ɗaɗɗaure mutum da ita ana ɗaɗɗaure shi ana ɗaɗɗaure shi ana kai dai ka san ko yaji saba'in ne aka ce a ɗaura mutum da shi zai ɗauri kuwa jam malam ya ce jam ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا me ya faru innahu kana la yu'minu billahi al-azim daga cikin matsalarsa da ya samu kace a kai shi gidan wuta shine ba bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba Allah subhanahu wataala ya fi mana shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala taj'alu ma Allah ilahan akar kada ku sanya wani abun bauta koma bayan Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ne dinan da kuke gani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to me gargadi ne a gare ku kuma a bayyana ake yin gargadin sai Allah subhanahu wataala ya ce a gaba
كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Allah subhanahu wataala ya ce kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun Allah ya ce kadhalika yanda kaga haka ma atal ladina min qablihim babu min rasulin babu wani annabi da ya zo ma wa'annan mutanen ko ko mutanen da suke gabanin wa'annan mutanen illa qalu fa sai mutanensa sun ce da shi sahirun dan bo dan bori ne boka ne dan tsabi ne dan suddubarin ne in ba su ce masa haka ba au majnun ko ko su ce ma wannan annaban ai mahaukaci ne ko idan ka lura wannan abubuwan duka sun- sun gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mawaki suka ce sha'irun suka ce mawaki ne daga baya suka ce a ba sha'iri bane kahinun boka ne kai daga baya suka ce ba boka bane majnun ai mahaukaci ne Allah subhanahu wataala ya ce a a a wannan kuka tsaya to bari ku ci nun wal kalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika ha bi majnun Allah ya ce a a a, a annabin nawa ne ku ce dan waka ne ku ce dan sihiri ne duk bai ishe ku ba sai ku ce mai mahaukaci Allah ya ce a nun wal kalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai din nan ni'iman nan da Allah subhanahu wata'ala yayi maka ta annabta ma ma ma anta bi majnun kai ba mahaukaci bane to dukkanin annabawa sai Allah subhanahu wata'ala ya lallashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yanda kaga sun ce maka sahirun aw majnun din nan to haka duk annabawa da suka zo suka ce musu saboda kai annabi Muhammad da suka gaya maka wannan ya haƙuri kai ba mahaukaci ba ne su da suke ce maka wannan kai mahaukaci ne su ne mahaukatan Allah ya tsare mu Allah ya kare mu sai ya zamanto kamar su wayannan mutanen suna da alaka da wayancan kafiran da su aka yi su a farkon duniya wanda suka ce wa annabawan Allah aha matsafa yan bori yan dabo ko sai zamanto kamar suna da alaka abinda aka gaya wa wayancan annabawan yanzu ga shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana gaya masa ko wa ma anta aham da yake cewa qalilan ma tazakkaru tanzilun min rabbil alamin farkon ayan da yake cewa za su ce ko mahaukaci ba ba ai kai kai gaba ne wala taqawa alaina ba da laqawil la khazna minhu bil yamin ba wannan ba bayan ayan da Allah subhanahu wataala yake faɗa za su ce masa mahaukaci ba mahaukaci ba ne za su ce ɗan bori ba ɗan bori ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazalika ma atal ladina yanda kaga haka babu wani annabi da zai zo kafin kai annabi Muhammad ko da ya zo kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face annabi face al'ummarsa sun karyata shi sun ce masa sahirun sun ce ɗan bori ne au majnun ko ko su ce masa mahaukaci ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ahan a gaba
أتواصوا به آه.
بل هم قوم طاغون Allah subhanahu wata'ala ya ce a annabi Muhammad kai ma sun ce maka matsafi sun ce maka mahaukaci ai haka suka gaya ma wayancan sauran annabawan a atawasau bi shin suna ma junan su wasulci ne duk annabin da ya zo ku karyata shi ku ce masa mahaukaci ko matsafi atawasau bi suna yin wasiya ne kafin su mutu cewa mu yanzu annabin da aka turo mana mun ce masa mahaukaci kuma in wani ya zo muku ku ce masa mahaukaci a tawaso bi shin suna yi ma junansu wasiya ne kafin su mutu tun daga na farko tun daga kan annabi nuhu har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shin wayannan kafiran wasalci suke yi kafin su mutu su ga mai jikokinsu da yaransu in an zo muku da wannan annabi ku ce mai mahaukaci ko ku ce mai matsaji a tawaso bi wasulci suke yi ko rubutawa suke yi bal hum qaumun tagun Allah subhanahu wataala ya ce a ai su wa'annan mutanen yan wuce gona da iri ne ba za su tsaya akan karyata annabi kadai ba har sai sun ɗibo ƙarya sun jingina masa bal hum qaumun tagun aka ce a ai masu ketare iyaka ne wa'annan wurin Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa aya ta gaba وتول عنهم فما أنت بملوم Allah subhanahu wataala ya ce fatawalla anhum fama anta bimalum Allah subhanahu wataala ya ce fatawalla anhum ka juya baya ka rabu da su ka juya baya ka rabu da su kamar da Hausa kace an ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fita sha'anin su kawai kyale su kar ma ka ƙara musu wa'azi fama anta bimalum babu wani wanda zai ƙara zarganka babu wani wanda zai zarge ka akan dan ka daina yi ma wa'annan mutanen wa'azi wanda su ne suke ce maka maƙaryaci dan bori ɗan sihiri boka mawaki mahaukaci ka daina musu wa'azi kawai da Allah sa wannan shaji da Allah wannan wayan fata wannan anu ka ta sha'anin su kawai fama an tabi malu kai ba wani ba wani abin zargi a tare da kai saboda kowa ya gani kowa ya ji abin da wayannan mutanen suke taimaka in ka dina musu wa'azi shikenan kawai ba wani wanda zai ce ka ka ka saba a a to daga nan ne fa sai hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi cewa yanzu aka daina musu kuma wa'azi to ai sun tabbata cikin halakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyar shi yayi kunci sosai me yasa saboda shi a kaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son kowane mutum ya shiga aljanna ne yana son kowa ya imani da shi ya shiga aljanna baya son ya ga an je lahira ga wani za a kai shi wuta ba shi yasa ya faɗa wancan hadisin da ka haddace ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukkan mutane na za su shiga aljanna sai dai wanda yake sahabbai suka ce ya rasulullah wane ne zai ki sanya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man ata'ani dakhala aljanna wanda duk ya mini biyayya to zai shiga aljanna wa man afani wanda ko ya saba mini ya bijire mini yake bin umarni na zai shiga wuta ba gani ba har Allah subhanahu wataala yake cewa me yasa kake ba kanka la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kuru mu'min me yasa kake ta wahalar da kanka ka kasa sukuni wai dole sai san musulunta a fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min fa zakir فما أنت بنعمة ربك haka ce masa kawai kai kai wa'azi to da aka gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa tawalla anhu kuma anta bi malum sai zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta shiga damuwa ya shiga kunci saboda mene yanzu an ce ma ba sai yayi wa'azin ba to kuma ya sani idan ba a yi wa'azin ba halaka ya tabbata ga wayannan mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya ga wannan damuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ci sai ya ce masa wa zakir yanzu dai ka ci gaba da wa'azin ka ya rasulullah ci gaba da musu wa'azin fa inna zikra wa'azin san dai wannan wa'azin da zaka yi tanfa'ul mu'minina za ta amfani wanda ya imani amma su wayannan da suka yin imani ba lale bane zikirin ambatan nan wa'azin nan naka ya ambatar wannan zikir a nan wurin ba zikiri bane na ambatan Allah zikiri ne na wa'azi domin akwai inda idan zikir ya zo yana nufin alkur'ani kalman azzikir ba akwai inda idan ya zo a cikin alkur'ani yana nufin alkur'anin ake magana akwai inda idan azzikir ya zo yana maganan wa'azi ne akwai inda idan zikir ya zo yana nufin ambatan Allah ne to idan mutum bai san larabci ba kuma bai yi karatu wurin malamai ba duk sai ya dauka duka zikir zikir zikir zikir zikiri ne na ambatan Allah na ambatan Allah ba haka ba an lura da wannan yanzu misalin wayannan suna zuwa a cikin alkur'ani kalmar zikir suna zuwa a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban wayannan guda uku su ne yanzu muka fara kawo misali na farko mun ce zikir ko yana zuwa da ma'anan alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ce inna nahanu inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne inji Allah wannan mu din nunul azma ne na isa ne babu wani wanda yake taya Allah yin aikin Allah an gane wannan duk isanka duk kudinka duk malintanka duk iliminka baka isa ka ce kana taya Allah wani abu ba ba ma kai ba mala'iku ma ba su ce suna taya Allah wani abu ba a'a isa ne kawai nasa ya ga dama ya halicci mala'ikun duk wani abu da kake tunanin mala'ika zai yi idan Allah ya so yayi ba tare da mala'ikan ba zai ce kunne kawai sai ya zama to haka mala'ikan bai da wani amfani a wurin shi to amma isan mulki shi yasa sai Allah ya kirkire su kawai an gane wannan to azzikira nan wurin inna nahnu nazzalna dhikra yana zuwa da ma'anan alqur'ani ne mu dinnan inji Allah na isa ne za ga ko masu kuɗi suna irin wannan abun ko sai ka zan za su ma yaron aikin su gori ce ba nan mu ne muka baka kasuwa ba kasuwan tirela hamsin ka fara samun jalin da ka tsaya da kafanka yanzu ka wuyanka yayi kauri zaka mana wulakanci ko ba sa faɗa mu ne amma idan ka kalla shi kadai ne ya baka wannan kasuwan an kawo kasuwan shi bai da kuɗin da zai iya yin wannan kasuwancin ko yana da wani laluran da zai hana shi kawai sai ya ce to kai in kana da dama da zaka yi ga wannan kasuwan ko ya ke cewa ga wannan kasuwan na tirela hamsin je kai ka ci abinci kai kuma in Allah ya sa albarka a ciki sai ga wannan tirela hamsin din sai ya jawo maka tirela ɗari sai ka ga sai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa rayuwa albarka an ci gaba da abin nan haka to wata rana idan kun samu sabani da shi sai ga ya ce ba mu muka maka hanyar ba yana nufin ba shi ba amma saboda yana sai nuna isa to sai Allah subhanahu wata'ala yayi magana da mutane da irin yaran su da irin uslubin da suke magana inna nahnu lalle mu ne nazzalna zikra muka saukar da wa'azi muka saukar da wannan alqur'ani azzikra anan wurin shine mene alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma mu ne zamu kare wannan alqur'ani allura da wannan sai na biyu azzikir yana zuwa da ma'anan wa'az kamar yadda yazo anan wurin fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'az wa'azi yana amfanar da mu'minai ne duk wanda ba mu'mini ba za a yi ta mai wa'azi sai ya ce kai ka gama sheikh malam wana ma haka ya bar ni ustaz wane ma haka ya bari balanta na kai to duk lokacin da kaga ana yi maka wa'azi kana kin daukan wa'azin alama ne na cewa kai ba mumini bane ko alama ne na cewa ke ba mumina bane dan shekaran jiya wata baiwar Allah ta ce ai har a gida wa'azin ma yana zuwa sai dai baka yin misali da mu to ga misalin nan za a yi da an lura ko duk ranar da kika ga an miki wa'azi ko duk ranar da kika saurara wani wa'azi kika ɗaya kika ki ki daina abin da aka ce a daina ɗin to ya nuna cewa ke ba mumina ba ne duk ranar da ka saurara wa'azi an ce Allah ya hana kaza Allah ya hana kaza kai ka daina to kai ba mumini ba ne me ya hujja Allah ya ce a yi wa'azi wa'azi na amfanan mumini ne to daga nan kai da kanka zaka rika aunawa idan ka mutu yanzu ina zaka je aljanna ko wuta kai dai ka san an maka wa'azi ka tuka gyara to yanzu sai ka ji makanka hukunci in ka mutu yanzu ina zaka je kila an ce mumini ne zai ji wa'azi ya gyara kai kuma ka ji wa'azi ko ce kin ji wa'azi kin ki gyara to yanzu in kin mutu sai ki tambaye kai ina zaki je kai dai ka san kai ba muminin bane mu ko ba za mu ce ka tafi wuta ba kai dai ka gaya ma kanka inda zaka je ko in ba haka ba sai wani gobe ya wura lafiya ya ce an ce shi dan wuta ne a mu ba ruwan kai dai ba mumini bane kuma mumini ne zai je aljanna to kai ina zaka killa ka ji wa'azi ka ki kai wa kai aiki da wa'azin ko kin ji wa'azi kin kiki aiki da wa'azin ina za a saki Allah ya ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin nan wurin yana daukan ma'anan wa'azi ne sai na gaba azzikir inda yake zuwa da ma'anan ambatan Allah shine inda yazo da yawa a cikin alqur'ani wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ko wa zakir wancan ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun da inda yazo fadan sa madaukin sarki ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran katira wa sabbihu bukratan wa asila to duka wayannan inda ayoyin da muka faɗa yanzu nan to dukan su na ambatan Allah ne Allah yana son a yawaita ambatansa so karatu ne shi ne zai bambanta maka wannan kalmar na zikir me yake ɗauka a nan wurin amma ba kai karatu ba kawai da kaga an ce zikir ka ga ana ana magana zikiri ne ai ka ambatan Allah ba haka bane wanda yayi karatu in ya ji ka kana wannan fasaran sai ya tabbatar cewa kai dan fasaran gatari ne an san fasaran gatari shine kawai kai ta saro abin da ya zo kwalwanka kawai duk abin da ya zo kwalwanka Allah ne ya faɗa ba Allah ya faɗa ba kawai ka ce Allah ne ya ce to kuma kaga wannan babu abin da ya kai shi hadari domin Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm karka yadda kai magana kan abin da baka da ilimi akai Allah subhanahu wataala ya fi mana Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi shi wa'azi yana amfanan mu'mini ne wanda da aka yi masa wa'azi bai yi ba bai hankalta ba to wannan mutumin ba mu'mini bane a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah subhanahu wataala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ba mu halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini ni Allah wannan ayan malamai da dama sun yi magana a kanta malamai na farko suka ce innama khalaqtahum li amrihim bi ibli amrihim bi ibadati na halicci mutane ne dan na umarce su da su rika bauta dan su rika bauta mini su rika bauta mini na halice su dan na umarce su da su rika bauta mini ba wai dan ina da bukatuwa zuwa ga bautan nasu ba da mutane da aljanin Ali bin Abi Talha yana faɗa yana cewa Abdullah bin Abbas yana cewa illa li ya'budun ai illa li yuqirru bi ibadati sai dan su tabbatar da bautata dau an bisa san ransu aukar hanko ko bisa tilasti su tabbatar da bautan Allah ce lalle Allah ne ya cancanci a bauta masa ko da ko mutum ba zai bauta ma Allah ba sai ya faɗa wannan cewa lalle Allah ne ya cancanci a bauta masa din Ibn Jurayj yana cewa illa liya'rifuni ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su sanni Allah ne ka gane wannan kuwa ba a halitti mutane da aljanu ba sai don su san ni Allah ne don su san Allah ba wai don su bauta ma Allah ba a don su san Allah wannan fassarar wanda ibn Jurayj yayi shine wasu daga cikin malaman sufaye suka ɗauka. cewa dalilin halittar ɗan adam shine dan ya san Allah da ya halicce shi to idan har ka yadda ka rayu baka san Allah nan ba in ka je lahira wuta za a sa ka ko kuma ai zaka ga ko wayanda ba ɗan dariƙan ba ko wayanda ba su bayan ba abinda ake ta kokari shine tauhidi ka san Allah ko ba ka ake cewa ba tauhidi ka san Allah ka kadaita shi ashe da malaman da yake subaye ne da wanda ba subayen bane sun haɗu a wannan cewa makasudin halittar bawa shine ya san Allah ya kuma tsarkake Allah shine zaka ga ƴan dariƙa sun tafi akan cewa matakin da ake hawa na kololuwa akan sanin Allah shine abin da ake kira da suna ma'arifa shi kuma ma'arifa ba a hawansa sai ka kiyaye bautan Allah gaba ɗaya duk abin da ya same ka ka tabbatar cewa ɗan adam bai da wani tasiri a kai sai Allah. Kuɗinka ya faɗi, karka ce, "Ah, saboda a juna ne ya fashe, ya sa kuɗin ya faɗi." A'a, kuɗin na faɗuwa kawai sai ka suranta cewa Allah ne ya hukunta kuɗin zai faɗi shi kenan kawai. Ko a juhun ya tsage ko bai tsage ba, in Allah ya ce kuɗin ya faɗi dama za su faɗi. An baka kuɗi, karka yi tunanin wayanka ne ya baka kuɗin a'a ka suranta a ranka kawai Allah ne ya baka kuɗin ko da baka je shago ban Allah ya yi za ka samu wannan kuɗin kana kwance a gida kuɗin zai biyo ka za ga wata rana kana gida sai a zo a kawo maka kuɗi a ce gashi kuɗin kasuwa na citta buhu goma ko baya faruwa kana gida kaga baka je wurin aikin ba ga kuma kuɗin ya biyo ka har gida ko rashin lafiya ya same ka karkace a magwabta ne yan adawa ne ake cewa wani yaya yake cikin su ma yan adawa ko makiya to wanne ne aka fi kira a guda ɗaya dai an ramu an fi cewa makiya ko da wuya ka ga wani asiri ya kama wani ko ko mutum ya ta wani rashin lafiya ko ko duk ranar da ya zo shago sai ya ta bacci yana barin shagon kuma sai ya gan shi karau sai ka ji ya ce han ka ji mana ko ya ce ofisa ya ce an sami hannu wai ziki to a ƙa'ida na ma'arifa na sanin Allah aka ce ba za ka ce wani ba ne ko ba za ka ce an sama hannu ba aka ce ba za ka ce haka ba kawai Allah ya hukunta in na zo shago zan mori bacci iyakan morana duk wani abu wanda ya same ka ka jingina shi zuwa Allah ne kawai yayi nufa hakan zai faru da bai nufa ba babu yadda za a yi hakan ya faru wani halitta bai da tasiri a kanka domin Allah ne kai ke da tasiri a kanka saboda haka kawai Allah ya yi amfani da wannan ne kawai ya zartar da abin da ya so to amma wannan abin da wasu kuma a cikin sufayen suka koma suke faɗa ya saba wa kuma karantarwan sufancin ya saba wa karantarwan Allah a ga doya a ce Allah ne wannan ai ba musulunci ba ne ko a ga moto a ce Allah ne kai ma in ya rena maka waye dan kalle ka haka yaga kanka akwai gashi sai ce kai ma Allah ne ah na ga ana ana- ba haka ake yi ba to wannan duk ƙarya ne duk ƙarya ne wasu abubuwa ne ƙwara biyu wanda wanda bai yi karatu ba ba zai iya gane su ba shi yasa a ƙa'ida na jagoranci a ɗariƙa ba za ka taɓa zama shehi ba malami ba sai ka haɗa fannoni wurin guda bakwai fanni na farko ka haddace alkur'ani ka haddace mene alkur'ani na biyu ka haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan baka haddace su ba to ka karanta su ka karanta sahihul bukhari tun daga farko har karshe ka karanta sahihul muslim tun daga farko har karshe ka karanta ibn han ibn majah tun daga farko har karshe Tirmizi ka karanta shi tun daga farko har ƙarshe, Nisa'i ka karanta shi tun daga farko har ƙarshe. Ai mun faɗa Ibn Majah. A mun faɗa Abu Dawuda. Saura ɗaya. Imam Ahmad. Sunan Abi a sun baya cikin Sihawu Sitta ai. To wayannan Sihawu Sitta ɗin su shida to ka zaman to ka karanta su ko ka haddace su kafin ka zama shehi a ɗariƙa. na biyu na uku kaga ka haddace qur'ani ka san hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san yare na larabci wannan kalmar idan ta zo in ta zo tana zuwa da yanzu ba gashi mun yi azzikir ba ko kalma ta azzikir kawai tana daukan ma'ana guda uku to kalma ta yadu yadu ba shi bane hannu to kalma ta yadu idan ta zo a larabci tana zuwa da ma'ana 27 ne kaga dole sai ka san larabci kenan kuma a Hausa ai haka ne hannu ko hannu ma'anar shi kwara ɗaya ne a Hausa bari mu maka da Hausan ai ka gani ai ba tsoron ka nake ji ba idan mutum ya ce wayyo Allah hannuna na ciwo me yake nufi wanne ka ka nuna naka kaga ya ce wannan hannun ne yake ciwo an lura sai na biyu ɗan kai daɗe aikin nan fa an ƙyaba ni sai ka sa hannu me yake nufi ya ɗauko wannan hannun ya ɗaura maka a kai to a kuma ya ce hannu ai me yake nufi yanzu a sai ne kuma an ƙya ɗauke ni aiki ba sai ka sa hannu a ciki sai ka shiga maganan ba wai sa hannu ba ne wannan sai ka shiga magana an ya ɗauke ni aiki ba sai ka sa hannu ma'ana sai ka shiga cikin maganan nan sannan za a ɗauke ni ko ba ya faru da wani ba yana ta zuwa yana neman aiki ana aka ta wana shi aka ta wana shi aka ce ba ba aikin nan ba wuri portal ya cika kuma wannan bawan Allah shi fa yana son aikin nan sai ya je ya samu wani babba sai ya ce ma wannan babban ranka ya daɗe wallahi aiki ne nake ta nema a wuri kaza abin ya gagara sai ka sa hannu sai ya ce ka je ka ce ma shugaban da yake aiki yake lura da wurin gaba daya ka ce ni wani na ce a ɗauke ka aiki da ya zo ya samu wannan wanan ya ce mai alhaji wane ya ce a ɗauke ni aiki ba sai ya ce ai na gaya maka tintini babu wuri ne a wurin babu inda za a saka ka gaya mai yallaɓe haka da ya koma ya gaya mai yallaban haka sai yallaban ya ce ka koma ka gaya mai idan shi aka cire shi a wurin aka kore shi za a samu wurin da za ka yi aiki sai ya dawo sai ya ce ma ogan to alhaji ya ce idan kai aka kore ka a wannan kamfanin wai ni zan samu wurin aiki sai ya ce a ba sai an kore ni ba za ka samu wuri me ya nuna yanzu ƙarfinsa ko da influence ake cewa da turanci ban san yadda zan tasirinsa ko tasirinsa yanzu shine influence da hausa tasirinsa kawai ya nuna yanzu cewa ai za mu sama hannun a yanzu inda ba ya ce ba wuri ba to shi idan aka kore shi a aikin kai za ka samu wuri ya ce a ai ba sai an kore ni ba wallahi zai samu aiki ka gani ko sai aka kirkiran mai wuri kuma aka ba shi albashi kaga wannan me kenan zan kai daɗe ga takarda na ka samun hannu me ka ribi yanzu sani kai Allah ni yana rena ni ba sai na sa mai hannu ba wai wannan hausa ne ba hannu yana ta ɗaukan ma'anoni daban-daban ballantana larabci kalmar yadu ba yanzu mun karanta ba innal ladina wata ma'a banaina ha bi aidi ko a ɗayan suran innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim to wannan kalman ta yadu a larabci yadu shine hannu to wannan kalman yadu a larabci yana zuwa da ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai har ashirin da bakwai yanzu a hausa kawai mun faɗo guda biyar ko nawa ya kai biyar yanzu wanda muka faɗa da hausa kai ma ka tsaya ka duba to a ƙa'ida kafin ka zama shehu a ɗariƙar tijaniya to sai ka haɗa wannan sai ka san larabci kai masanin larabci ne sannan sai ka zamanto masani na ilimin philosophy ilimin ɗabi'a na ɗan adam yaya ɗabi'an mutane suke wane ɗabi'an sa kaza ne wane ɗabi'an sa kaza ne wane ɗabi'an sa kaza ne to amfanin sanin ɗabi'a na ɗan adam ya zama to kana da ilimin psychology kenan ake magana amfanin sanin wannan ilimin ga shehin ɗariƙa shine idan wane ya zo yana son ya gyara zuciyarsa sai a gano shi laluransa hassada ne lalurarsa hassada ne yaya za a yi a magance wannan hassadan tun da ce psychology ne yanzu zai bi hanyar da za a raba ka da wannan hassadan a wane lalurarsa girman kai ne mutum ne mutum ne mai santin kaho a matsayinka na shehin dariƙa kana da ilimin psychology ko ilmin nafs ake cewa da larabci ka ga yana amfani da kalmar turanci a ɗauka ko babu da larabci a ilmin nafs ilimin ɗabi'a na ɗan adam to wane shi da luransa girman kai ne yanzu ga shi ya zo ya ce yana son ya gyara zuciyarsa to a matsayinka na malami ka san wani hanya ne ake bi domin a cire ma ɗan adam wannan lalura ɗin na jiji da kai da girman kai malaman da suke cewa sun shegunnai ne guda nawa ne suka haɗa wannan ai ba su da yawa mu gaya ma juna gaskiya ai ba su da yawa ko sannan abu na gaba ka zamanto kana da ilimi na mantik idan an faɗa kalma kaza me ake nufi da ita ana nufinta a haƙiƙaninta ne ko ko ana nufinta a matsayin majazi ne larabawa suna da wannan ai mu ma da hausa muna da irin wannan ko sai a ce wane jarumi ne tun ana cewa jarumi ne sai a ce zaki ga zaki na zuwa zaki a zakin ne mai kashe mutane ko ko ɗan adam ne mai jarumantaka yanzu to idan baka yi karatu ya zaka iya bambance wannan a cikin nasi to sai ka ga suna nan dai ka'idoji ne haka sanannu yanzu mun faɗa wurin guda biyar nake kyauta so ko hudu ko na a to ai shi ne maganan gaskiya ai shi yasa ake ta samun wannan damuwan mutum bai kai matsayi kai bar na gaya maka akwai wanda shi muƙaddami ne amma ko sauke littafi da ke magana a kan karantarwa na ɗariƙan ma bai taɓa saukewa ba. shehunnai nawa ne suka sauke wannan littafin ruhul adab daga farkon shi har ƙarshe kuma a ce su za su yi ma mutane tarbiyya ta yaya ba za a samu matsala ba kai bari na gaya maka fa idan sai da abdulkadir jilani wasu na jinginawa zuwa gare shi radiyallahu ta'ala anhu shedan zai zo masa da niyan ya halakar da shi ya tunanin ka ga wayanda ma ba su yi karatun ba ko wata rana sai da abdulkadir jilani radiyallahu ta'ala anhu yana tafiya a cikin dokar daji kamar yanzu a hausa mu ne yanzu ka ce a tsakiyar daji kawai sai ya ji wata murya from nowhere ya ji murya daga wurin da ba a san daga ina muryan take ba ko ina ya ɗauka muryan ta ce ya abdulkadir sai ya ce labbaika wasa alaika a tunaninsa wane ne a tunaninsa Allah ne ya yi magana da shi ya abdulkadir ya ce labbaika wasu alaika ce mun ɗauke maka sallah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai shaitan ya bayyana yace abdulkadir ya aka ka gane ni ya ce a ai da gaji an ce an ɗauke sallah na san cewa ba Allah bane shaitan ne kai kai ne sabida mene babu wani mukami wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai hau ba amma har ya rasu Allah bai taba ce mai an dauke mai sallah ba sai ni yanzu fi da Abdul Qadir sai ka zo ka yodare ni ka ce wai an dauke mun sallah to ai mu inji shi mu sallah ba wahala bane a wurin mu sallah daɗi take da shi mu a wurin mu ballantana a ce wai tana wahalar da mu ne tana gajiyar da mu saboda haka an ɗauke mana don mu huta ya ce ai daga nan na gane cewa kai shaidan ne kawai to shi ne fa yanzu wani zai je a bashi wani wani wani wuridin shaidan ya zo ya gwada shi kawai ya ce kai wani ka daina sallah shi kenan sai ta ai mala'ika ma ya fara mun magana shi ya daina sallah kai dai ka san babu wani mukami da za ka hau wanda shehu ibrahim niyaz radiyallahu ta'ala anhu bai hau ba akwai wannan mukamin akwai mukamin da za ka hau ka ce shehu ibrahim bai hau ba to shehu ibrahim din nan har ranan da zai rasu sai da ya ce wa sidi ali sise a yi mai alola aka mai alola kuma yi sallah shehu ibrahim din da kake gani ana fakewa da shi ana mai karya ai in aka je layira wanda shehu ibrahim zai yi shari'a da su Allah ya yi yawa da su Allah ya yi yawa da su kai da kanka ka sani babu wani mukami wanda za ka haushi yanzu wanda shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu bai hau ba amma har ya rasu daidai da rana ɗaya a bar wannan abun da a cikin mana da Allah har shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ya rasu bai daina yin sallah ba idan mutum yana da wani littafi wanda ya ce mai gashi shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu ya daina yin sallah har ya rasu a kawo littafin za mu ba mutum kyautar naira dubu ɗari idan kana da littafin da aka ce gashi shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ya daina yin sallah har ya rasu ka kawo littafin za mu baka kyautar naira dubu ɗari wannan kyautan ko ɗan ɗariƙa ko ɗan izala duk wanda yake ganin zai iya kawowa ya kawo littafi sananne na ɗariƙa wanda aka ce gashi shehu ibrahim inyas ya daina yin sallah har ya mutu ko shehu ahmad tijani ko sidi abdulkadir jilani ya daina yin sallah har ya mutu saboda ya kai wani mukami ka kawo za a baka kyautar naira dubu ɗari to ina ne matsalar take kenan wayannan wanda ake cewa su daina yin sallah to shedan ne ya halakar da su idan mutum yana da rabon ya gyara to kafin ya rasu sai ya gyara mu ba za mu zo mu kama ka ba mu ce dole sai ka yi sallah a'a ba za mu ce maka haka ba amma muna challenging ɗinka in ka je wurin malamin ka da ya ce ka daina yin sallah ka ce da Allah ya kawo maka littafin da ya gani Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu ya daina sallah ya kawo so za ku gano halakarwa ne ko Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ba shine yake cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizanin shar duk abin da aka ji kun ji an ce wai na ce to idan kuna son ku gane ni ne na faɗa ko ba ni ne na faɗa ba ku auna shi da ma'auni na shari'a idan ya yi daidai da ma'auni na shari'ar musulunci ni shau Ahmad Tijjani ne na faɗa idan kuka auna shi da ma'auni na shari'a kuka ga bai yi daidai ba to ba ni bane shau Ahmad Tijjani na faɗa wasu ne suka kirkiro ƙarya suka jingina shi zuwa gare ni wannan maganan Shehu Ahmad Tijani ya faɗe ta ne lokacin da aka tambaye shi Shehu Ahmad Tijani da Allah zai yi wa iya maka ƙarya kuwa Shehu Ahmad Tijani ce kwarai da gaske kuwa zai yi mana idan har mutane sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya suka kirkiro ƙarya suka jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ni awa ai manzon Allah ne kakana to kakan nawa ma an kirkiro ƙarya an jingina masa ƙaryan to jika kuma ba shine mafi sauki a jingina masa ai ‘Yan ɗariƙa sun yadda ko ba su yadda ba, ‘yan izala sun yadda ko ba su yadda ba, gashi nan a littattafai na hadisai. hadisin da ake kiran shi da suna hadisi maudu'i shine turanci kuke cewa fabricated hadith ina faɗan wayannan kalmomin ne saboda ɗaliban ilimi kai ma da ba ɗaliban ilimi ba yanzu zaka iya dannawa a wayanka inda turanci ne ka ce what is fabricated hadith menene fabricated hadith menene hadisi maudu'i ka sha mamaki akwai mutumin da ya ta faɗa yake cewa dab da zai rasu subhanallah dab da zai rasu shi sa nace a daina tabawa akwai mutumin da kafin ya rasu za mu tsaya ai ka gani yau wato masha Allah akwai mutum kwara daya wanda yake karanta darasi na mafsalawul hadith science of hadith darasi ne mai zaman kanshi ulumul hadith a makarantar dare da mun fara yin sa da manyan dalibai sai muka dakata haka daga baya saboda wani uzuri to a wannan ilimin hadisin akwai mutum kwara daya wanda kafin ya rasu ya tuba ya ce yanzu zai mutu ya aikata aika aika a cikin addinin musuluncin nan shi shi kadai ya kirkiro hadisai na ƙarya sama da dubu uku ya sa su kuma a cikin littafin musulunci to idan za a iya kirkiro hadisai na ƙarya a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Shehu Ahmad Tijjani guda nawa yake da ba za a iya yi masa ƙarya ba in aka hada shi da manzon Allah nake nufi an gane maganan ko in aka hada Shehu Ahmad Tijjani da manzon Allah guda nawa Shehu Ahmad Tijjani yake ko ba shi haka ne to manzan Allah an kirkiro hadisan ƙarya an jingina masa sai shehunne ne ba za a musu ƙarya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin nar duk wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta zuwa gare ni to ya tanadan makansa mazauni a gidan wuta to kaga ashe shehunnan da na ɗariƙa ai ya fi komai sauki a musu ƙarya a jingina dan a ɓata su to sai aka tambaye shi kyau Ahmad Tijani za a iya maka ƙarya ce kwarai ko za a iya min ƙarya amma manzon Allah ma ballantana ni to ya za a yi a gane cewa ƙarya ne aka yi maka ko ba ƙarya ba yace duk abin da aka ce muku shau Ahmad Tijani ya ce a auna shi da ma'aunin shari'a idan ya yi daidai to ni ne na faɗa tilla ni jikan manzon Allah ne zan yi abin da kakana bai yi ba ai ba zai yi sauraka in ya yi daidai da shari'ar musulunci to ni na faɗa idan bai yi daidai ba da mizani ma'auni na shari'ar musulunci ba ni na faɗa ba ƙarya aka yi aka jingina mini ku bar shi saboda haka wayanda ake yaudaran su ana cewa cewa Ahmad Tijjani ko Shehu Ibrahim ya ce a daina yin sallah ƙarya ne duk wani wanda kuka ji ya ce Shehu Ibrahim ya ce a daina sallah ku ce ƙarya ne duk wani wanda kuka ji ya ce Shehu Ahmad Tijjani ya ce a daina sallah ku ce ƙarya ne shehun ne da kansa ko shehun ne da kansu suka ce a faɗa wannan a ba ga sai yana faɗa ba shau ibrahim din an yanzu mun kawo na shau ahmad tijani ne ko a cikin ruhul adabi yana cewa mene nasihatun minni ila ikhwani fastamsiku dariqata tijani dariqatu ma'ad fadlin war ridwani أسس بالسنة والقرآن هذه رواية والفرقان آه. معنى شو إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه ينا فلا أتكلم لتافنسا روح الأدب ينا سوى نصيحة مني إلى إخواني نصيحة تازوى غيوانا مسلمي نصيحة شو إبراهيم إنياس زوى غيوانسا مسلمي menene nasihan nan shehu ibrahim ya ce fantamsiku ɗariƙata tijani ku yi riko da ɗariƙar shehu ahmad tijani shehu me yasa ka ce haka ya ce a ɗariƙatu mahadu fadlin war ridwani ya ce ɗariƙa ce wanda aka cika aka cika ta da falala da rahama na Allah maɗaukakin sarki domin ɗariƙa ne wanda za a saka kullum sai ka yi istighfari guda ɗari da safe ɗari da rana ɗari da yamma afwan sannan za ka zo ka yi istighfari talatin dai talatin da nawa talatin daidai a cikin zikirin waziba ko kaga ka sama istighfari ɗari biyu da talatin wanda istighfari kwara ɗaya idan kai Allah ya karɓa duk zunubanka Allah ya yafe maka sauran sai dai ai converting ɗinsu a narka su koma lada sannan za ka zo ka yi la ilaha illallahu ɗari da safe ɗari da yamma ɗari a cikin wazifa ka faɗa la ilaha illallah guda nawa kenan ɗari uku la ilaha illallah ƙwara ɗaya ba in an je lahira tana rinjayen ma'auni ne ba to kai kullum sai ka yi ɗari ukun nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah ya shiga ba wai zai shiga ba fi'li madi ne dakhala yadkhulu udkhulu ko to sai manzo Allah yake dakhala ala sigat fi'l madi cewa ai ma ka riga ka shiga ne duk wanda yace la ilaha illa Allah so daya to kai sai ka faɗa kullun so 300 akwai faralla ko ba faralla to sai salatin annabi kuma wai akwai abin da ya kai salatin annabin nan lada kuwa shine fa babu aikin da Allah yake yi sai salatin nan ko to kuma fa kai kullum sai ka yi ɗari da safe ɗari da yamma ko sannan hamsin guda na hamsin a cikin wazifa sannan jauhara sha biyu nawa kenan ɗari biyu da nawa ɗari biyu da sittin da da biyu akwai faralan nan ko ba faralan wanda Allah ya faɗa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah ya ce lalle Allah da mala'ikunsa lalle suna yi wa manzan Allah salati, ya ayyuhan lazina amanu ya ku wa'yanda kuka yi imani, sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu alaihi wa sallimu taslima. Duk wanda kaga baya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama salati, to ai ba muminin ba ne. Tunda Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu ne ya ku wa'yanda kuka yi imani, sallu alaihi wa sallimu taslima. sai shan ibrahim ya ce aisha sa ce ku zo ku yi ɗari kafi ma wabi fallin wardi duwani da kana yin ta sai Allah ya yarda da kai Allah ka yarda da mu sai shi ya ce kun san kuma me yasa na ƙara cewa ku yi riko da ita ussisa bis sunnati wal qur'ani an kafa wannan ɗariƙan ne a manhaji na alƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka zo ka ma wannan shehun ƙarya kai kuma rika laɓewa tare da shi in an magana ka ce kai ɗalibinsa ne tsakani da Allah kai ɗalibin shi ne in an samu marasa mutunci ba sai ga har giya suke sha ko ce ai ba komai ta ina na to ka gani Allah ya tsare mu Allah ya kare mu saboda haka wannan ba daidai bane an gane wannan ko wannan ba daidai bane duk wanda ya je yake yin wannan to kuskure ne to a wannan ayan sai aka ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ko mun fassara wannan maganar ibnu jurayj ne da yake cewa illa liya'rifuni sai dan su san wane ne Allah ko hadisul qudsi ko yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce lokacin da ya nufa bayi ko halittu su san Allah sai ya halici annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da annan Muhammadin ne za su san Allah ko ba da shi bane shi ne da ba dan annabi Muhammad ba ai da yanzu mutane da yawa suna suna bauta ma biri ne ko amma albarkan manzon Allah ba gashi muna ta bautawa Allah kuma muna roƙon Allah ya kashe mu a haka to wannan kaɗan ne daga cikin abin da malaman tafsiri suka faɗa kaga anan wurin sun ce illa liya'arifuni sai dan su sani imam rabi' bin anas shi kuma a fahimtansa ya ce ne aha yake cewa illa liya'buduni ai la illa lil ibadati ba a halicci mutane da aljanu ba sai dan su sai dan su yi bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala har ma Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulanna mene Allah idan ka tambaye wa'anda ba musulmai ba wane ne ya halici sama ko sammai wane ne ya halici kasai wa za su ce maka Allah Allah subhanahu wataala ya yafe mana a Imam Ali bin Abi Talib yana faɗa ga ƙarshen wannan ayan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun yana cewa ma'anahu ma'anar ayan illa li'amirahum an ya'buduni sai na halici wa'annan mutanen da aljanu ne dan na umurce su su bauta mini ni ni ni kadai kawai shi yasa Allah yake da kishi idan ya ga bawansa yana bauta wa wani abu ba shi ba Allah subhanahu wata'ala sai yayi kishi ya ce to ka gama kuma ka zo in kona ka auta kai duk lokacin da aka ce Allah yana da ɗa ko Allah akwai wani abu wanda za a bautawa banda Allah sai saman nan ta yi girgidi ƙasan nan ta yi girgidi tana jira kawai Allah ya ce ki fadda su kawai mayu kawai a gama da su gashi na Qur'ani ba ba wai jawahirul ma'ani muke karantawa ba Qur'ani muke karanto maka ka kiyaye Allah ya ce mene تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتغير الجبال هدا من يفعلي أن دعوا للرحمن أرمى كاغني كو نفر مريان كو با تكاد السماوات يتفطرن منه الله يتي سما كدن ترجي تكتشتي كسا كدن يرجي تكتشتي شنو معنى تكاد السماوات يتفرقن منه وتنشق الأرض wata kirul jibalu hajja wayannan duwatsun da kuke gani irin dutsen kagoran nan ya babbako ya murgino ya danna mutanen gari me yasa zai yi haka Allah yake an da aulir rahmani walada saboda an ce Allah yana da ɗa kuma yan bakilin rahmani an yadda da walada Allah ya ce ai baya kamata baya halatta a ce Allah wai yana da wani ɗa to ya yi da ya mai da ɗa me zai yi da ɗa kai ne mutum kake bukatan ɗa ko kana ɗan saurayinka ka yi aure ka haihu yaronka yana ɗan girma yana ɗan girma kai kuma shekaru ya fara kama ka ka ɗan fara tsufa ka fara ɗan durgar sanda fita wurin aiki ya gagare ka yaronka ya kai ɗan shekara talatin yanzu yana yo maka shefa ne yana kawo maka an ɗauke maka wani wahala ko ba ka ai abin da ya sa ke neman haihuwa ke na yi saboda in wahala ya zo a rayuwa wa'annan yaran su ɗauke maka shi yasa Allah ya yi alkawarin kona dukkanin yaron da mahaifinsa shekaru ya kama ya ki ya taimaki iyayen nan Allah ya alkawarin sai mun kona shi menene amfanin haihuwar shi bai da amfani babanka ya rene ka tun kana yaron ka yayi ta kashe kuɗi a kanka kai a kadar ma bai kashe kuɗin ba kawo ka duniya kawai ya isa ka saka masa da wannan hidiman da zaka yi na shekara ɗari kana lura da ciyar da shi da shayar da shi to amma yanzu ina mutanen ba za su yi ba wani sai kaga a gidan shi an ci shinkafa da naman kaji gidan baban shi ya kawo tuwo miyan kuka ba nama don wulakanci kai wai ma mai hankali kenan ba wani ko ce fa ne baya wa baban shi haka nan baban ne zai ta wahala saboda mene a ai baban yana samun kuɗi ina ruwan kan yana samun kuɗi yanda kake yo ce fa ne a gidanka haka ake so ka rika kaiwa ce fa ne gidan babanka ko da ba kullum ba kuma ko da ba za ka yi ce fa nan fuli ba yau ka so ma babanka tumatiri da kayan miya su wane ne ka gani ko tumatiri tattasai albasa ta rugu ko shi ne mafaɗa mako har ma kafin masu sunan su ta rugu in shiga mako ko ana ganewa ta rugu tattasai albasa kayan miya ka suwo wannan ka kai ma baba na dubu ɗaya sai baban ya tsine maka me zai maka yanzu kai akwai abin da dama kake nema a rayuwa banda albarka ka tambaye kanka yanzu bayan sati ɗaya sai ka ɗan so nama ko da kilo biyu ne ka ce baba ga wannan a ɗan mamula baba sai ƙara tsine maka me zai maka addu'a wata rana ka ɗan samu kuɗi haka sai ka ɗan so wa babanka rabin buhun masara ce baba ga wannan sai ai ni ban sa ka baka ta'a muna neman albarkan ku ne zai ki sa maka albarka zai sa maka a nan garin ne fa aka samu saurayi matashi da ya siyan ma yarinyarsa budurwa waya ta naira dubu hamsin ya kuma ka na ya sai karama kaga ofisa ba ofisa ma yana tsaye yana cewa ya sai karama saurayi zai yi ofisa sai ka dan saki fiskan ayan tunda ni nake tambayan ka saurayi zai iya siyan wayan da ta wuce ta dubu hamsin ya ba budurwa inna lillahi wa inna ku dai yanzu kun gano cewa akwai damuwa ko idan saurayi zai iya siyan ni abin da gaya mun lokacin saurayi ne ya sai waya ta naira dubu hamsin ya kai ma budurwan shi yaro ma ya aika cewa a kai ma wancan kawai a kai mata kuma a kai mata amma bai iya ya siyo buhun masara ba na naira dubu goma sha uku lokacin ya aika ma baban shi ba ko shinkafa ta naira dubu ashirin da wani abu ya ajiye a ɗakin baban shi wanda hadda shi kuma za a ci don mugunta domin yaron bai da aure ba ku gano maganar da nake yaron da ya sai wannan wayan ta naira dubu hamsin yau shekara wurin biyu kenan bai da aure har yanzu kuma bai da aure na san shi a nan garin ya sani kawai dai shi bai san an gaya min shi ne ya sai wayan dubu hamsin ba ya kai ma budurwa sai yanzu in ya ji wannan wa'azi zai ce kai malaman nan faɗan kiran ruwa ne ina faɗan wannan yanzu kwakwalwar shi zai ɗauka to kaga ashe yaron da zai iya siyar ma budurwa wayan dubu hamsin zai iya siyan ma baban shi buhun masara naira dubu ashirin da biyu mana ko domin abin da za ku kalla wannan budurwan ba lale bane kuma ta aure shi ko yanzu kana zuwa ka ɗan yi birga da moto sai ta yi watsi da shi shi kuma ko ba haka bane so da yawa samari sukan yi hidima ga 'yan mata a kasa su kuma to amma za a kasa ka wurin babanka ai ba za a kasa ka wurin babanka ba me yasa muke faɗan wannan saboda gani da kai mu gyara mu tausaya wa wa'annan iyayen namu mu bar ganin cewa suna da kuɗi a'a ko da suna da kuɗi mu riƙa ɗan musu hidima a ɗan suwo tumatir a yi wannan hidimta musu hidimta wa kai ne kana jiran makwabcinka ne zai so kaya ya kawo babanka ai babu hankali a nan wurin so muna faɗa ne na ga samari hankalinsu ya ta tashi suna ta zazzare min ido a'a mun faɗa wannan ne saboda a gudu tare a tsira tare idan da kai baka yin komai a gidanku to don Allah don annabi don alfarman wannan watan a rika tausaya wa iyaye ana yi musu hidima jebi jebi ko da ba za ka yi kullum ɗin ba da annan neman albarka to jebi jebi kowane sati ka ɗan yi wani iyayenka wani hidima wani satin ma ka yi musu idan sallah ya zo kar ka ta ai suna da kaya yadda za ka cire kuɗi ka yi wa budurwa bari na gaya muku wasu abu da suke yi fa yanzu ɗin nan da wannan azumin ya tsaya ya tsaya akwai wani abu ramadan menene yake ce mai akalla ana kashe kuɗi ya kai dubu goma a wannan abu na'am yana ma fi kai ma kayi kenan la ilaha illallah ran kai dade ka gani ko har ya gano cewa ma yana wuce haka da gaske ne dan naga hoton na wannan shekaran har da bandir din naira dubu naira ɗari bibiyun nan har da shi aka sa da bombitan nan katoto da madara katoto da lipton ko da menene haka sauran haka aka sa har da bino a cikin ma yana yi shi ma Allah ta miki ko kai ma ka gani ne a waya to mutum ya kashe dubu ashirin wai ramadan basket ga budurwan shi amma ba zai kashe dubu goma ba ya kai ma baban shi kayan hidiman azumi wanda zai rika dan hada shayi da madara da lifton yana sha dan Allah akwai hankali a nan wurin kada kuma yan mata su ji haushi na a ba ina cewa kar a musu ba idan an yi miki ki tambaye shi ya yi ma baban shi ya yi ma maman shi wannan ki sha labari a wannan wurin Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini anan kuma nake ganin za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana in Allah ya kai mu da rai da lafiya gobe za mu ci gaba idan akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura sai a yi addu'a a tashi gobe ma ci gaba. Bismillah, Maulana. Wa alaikum salam.
kamar lokacin kaura ko kuma ce da dare sai da jisa ta samu
Ka faɗa kwata kenan?
na Ka faɗa kwata? Ka ce najasa ta sa- kamar da daddare ko lokacin saur sai najasa ta samu mutum. To ya faɗa kwata kenan?
kamar misali a ce ya yi jaraba Yawwa to yanzu kake magana. Ka san ranar nan akwai wani bahaushe ne a nan wurin.
na sai ya samu kuɗi shin lalle sai ya yi wanka zai azumi ko kuma a ba lale bane sai yayi wanka mutumin da janaba ta kama sa da daddare koko da asuba ba lale bane sai yayi wanka sannan ya dauki azumi a nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wani zuban yakan wayi gari da janaba kuma yana azumi na'am
Alan, ni ne na samu wannan magariba. So, na samu raka a jiki. Samu su ba. So, raka na fari wanda na rasa, idan na tashi zan kawo. Shin zan yi karatu a sosai ko a to sai mu maka tambayan da malamai suke yi wanne ne ka rasa
sai raka mutum.
rakawan farko me ake yi Ana ana karatu mafiya tura.
to shikenan sai ka karanta Fatiha da sura tunda ita ne baka samu ba sai kai to shikenan kawai wannan ayan san abili yake duk da na san akwai fata wanda take aka san haka duk na san wannan wa alaikum salam bismillah a mutumin da zai je Abuja zai iya shiga motan kafancan ai tambaya ai ta- sai ka ce min eh a'a ba zai yi wato haka sallolin kowace da wurin da za ta ci dan wana tambaya ne mutumin da bai samu yin sallan azhar ba sai ya zo ya ga ana yin sallan la'asar zai iya bin sallan la'asar din nan a matsayin sallan azhar dinsa in an yi sallama ya tashi ya kawo sallan la'asar kuma an sa ba zai iya ba saboda kowanne sunanta daban niyya daban ko da dai wasu malamai suna cewa a ai wai niyya ita ce ba haka bane zan gaya maka wani abu duk malamin da kaji ya ce maka wai mutumin da bai samu sallan azahar ya bi sallan la'asar ba ko ka tambaye shi ya kawo maka aya a cikin alkur'ani inda aka ce haka ko na biyu ka ce ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah bai samu sallan azahar ba ya zo ya ga wani yana yin sallan la'asar ya bisa in ba wannan ba ya kawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani sahabi bai samu sallan azhar ba ga wani yana yin sallan asar yace a bi shi ba za ka taba samun wannan hadisin ba ka san da me suke kafa hujja ne suna kafa hujja ne da cewa hadisin mu'az yana yin sallar isha'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya koma a unguwansu za mu ce mu yanzu sai ya koma unguwansu kamar mutumin da yake nan cikin garin kafancan ai yake cikin kafancan inda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shine wurin wancan ne faran da bawo din nan ba ko ne ba a can wurin ba to nan ne inda inda masallacin manzon Allah yake idan ya taso daga wurin manzon Allah kaga ya sallar isha'i sunan a unguwansu ana nan ana jiransa shine limami zai zo ya ƙara yin sallar isha'i sai su ce to wannan shine dalilin da zai sa mai azahar ya bi mai la'asar daidai ne misalin nan kaga wannan din ma isha'i isha'i ce ba azahar la'asar ba ko sannan akwai kuma ka'ida cewa duk lokacin da kai ibada sai ka sake wannan ibadan to ta farko ta rushe idan kai sallan azahar sai ka ƙara ganin ana yin wani jam'i na azahar sai ka ƙara yi to wancan naka ta farko ta rushe ko ni ne nayi sallan azahar ni daya sai na zo naga kuma ga wasu na yin jam'i yanzu zan iya bin wa'annan dan na samu ladan jam'i domin ni da nayi sallah na ni kadai zan samu lada ɗaya ne in ma an karba kenan idan na bi wa'annan jam'in kuma zan samu lada 27 to idan na bi su wancan na wanda nayi ta rushe to shi ne ka'idan duk wanda ya ce maka wai mai azahar zai iya bin mai la'asar ka ce ya kawo aya in ya ce ba aya ka ce ya kawo inda manzon Allah ya in ya ce babu ka ce ya kawo inda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi haka ya bi azahar ya ce ma mai azahar ya bi mai la'asar inda sahabi ko inda sahabin ya aikata zaka tarar da babu a wannan da zai ce maka akwai maganan malamai ai ka ce ai kitabu was sunna ne ai kitabu wa sunna shi kenan sai ka ja bakin ka shiru sai kitabu wa sunna kawo ka sha mamaki a malam wani ya ce malam wani ya ce Allah ya saka musu daliyari mana ka gane wannan Allah ya yafe mana wani tambayan a kai kuma kai hakuri mana wasu samu mana wa alaikum salamu dan uwa yana tambaya menene hukuncin gaisawa da wanda ba musulmi ba daidai ne ai kawai ba wani abu don ka gasa da wanda ba musulmi ba inda aka ce ka yara mu ba inda aka ce sai ka yi a wannan malamin ya wuce gona da iri wai duk wanda ya gaisa da wanda ba musulmi ba aka gaisa musaba'a haka ko wai sai ka yi kwana arba'in ba a karɓa sallanka ba sai ka ce me kawo hadisi ai yanzu an wuce wannan lokacin da wani zai zo ya maka burga sai ka ce da Allah kawo hadisi ko a ina ne zan ga wannan hadisin dan Allah ka sha mamaki a ba inda aka ce kara gaisa da wanda ba musulmi ba babu kai har sallama ba in yayi maka ka ansa wanda ba musulmi ba ya zo ya ce maka assalamu alaikum dan wa ka ansa ka ce wa alaikumus salam ka san me yasa menene ma'anan sallama aha ga wani ya faɗa an ka ce mene kakka ji tsoro ka faɗa kawai amincin Allah ya tabbata a gare ka shi wanda ba musulmi ba ya ce maka amincin Allah ya tabbata a gare ka kai kuma sai ka ce masa mene kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka kenan addu'a ne akwai amincin Allah da ya wuce wannan wanda ba musulmin ba ya musulunta akwai to ka tsaya kana ta ba kanka wahala a zamanin manzon Allah ma da aka ce kar a an samu sallama saboda ba sallama suke yi wa manzon Allah ba suna cewa ne assalamu alayka ma'ana makami a kanka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa alayka kai ma haka har na na Aisha ta dauka ko yana ansawa ne tace manzon Allah hala dai baka ji abin da wannan wanda ba musulmin nan ba ya ce maka yace ah ke ma baki ji irin ansan da na ansa masa ba kenan a shaida wannan wanda ba musulmin ba ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikakkiyan sallama ashe manzan Allah zai ansa kuma ka'idan sallama a Qur'ani yadda ta zo Allah cewa yayi wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah bai ce sai wanda yake musulmi bane in ya maka sallama shi Allah cewa yayi wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha yayin da aka yi muku sallama da wani irin sallama to kuma yadda sallaman da mafi alherin wannan sallaman da aka yi muku aurudduha ko kuma yarda daidai yanda ya muku ma'ana idan mutum ya ce maka assalamu alaikum kai karama da wanda ya fi haka shine sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai ka ƙara ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a'a hada kuma arama shi ma zai tambaya Kiran waya, kai ka ce ka je da yawa.
sai mutum salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka eh bai kuma karanta ne katin da zai kai haka din ba eh ka iya lirba su kuma ko da gashi ya gani wani kamar yadda- kamar ya kati zai kare ai ai shi ya ji abin da ka an same ne ai shi bai ji abin da ka an same ba kuma shi ka'ida na Allah ai idan an maka ana son kai ma wanda yayi maka ne ba sai katin naka ya kare baka cewa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ji kenan ai bai ji ba sai a rika sa kati da yawa a wayan in an san za a rika yin sallama eh yaran ma yau yaran ma ya ce ya haka to shikenan wani tambayi in babu za mu hakura yau an ci lokaci sosai akwai kuma baba daga yana da nisa sosai wa alaikum salam wani irin majalisi yaban ma'aiki a hantar to kai ka zama inyas din ai ya nuna hauka ne wannan ai ya nuna hauka ne yanzu muka gama karatu a irin wannan a'a da dai ya ce kai ma masoyin inyas ne sai ka ce kwarai kuwa kwarai kwarai amma ta zama inyas kaman yaya ka gane wannan ta zama inyas kaman yaya a ina ne shehu ya ce in ka zo wurin maulidi ka zama inyas sai a kawo littafi ai yanzu shine abin da ake magana ina ne su ne suka kirkira sai a ce to shikenan an mayar muku da kayan ku a'a baka zama inyas baka dai zama masoyin shehu ibrahim an gane wannan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana ina ganin tambayoyin za mu haƙura sai in Allah ya bismillah maulana daga kanka za mu haƙura haka wa alaikum salam ka ƙara gashe shi to shikenan ai shi yace ka ƙara gashe shi kai ka ba kawai ka gashe shi ka ka wuce kawai shikenan wannan tambayar naka tana mun gobe sai mu ƙara maimaita ta dan wa yana tambaya ne akan in za a yi gaisuwa za a tsugunna ko ba za a tsugunna ba akwai wani bawan Allah in an gaishe sai ya ce tashi ka ƙara gashe ni to yaya me mahangan addinin musulunci Allah ya kai mu gobe eh Allah ya kai mu gobe Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wanda suka asasa wannan masallaci da wanda suka yi ta limanci a masallacin da wanda suka yi ta yin tafsiri a masallacin tun daga na farko har zuwa wannan da muke ciki Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri wanda suke tsayawa akan hidiman masallacin Allah subhanahu wataala ya ƙara buɗi dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi sanadin zuwa na wannan gadan Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri ana dan amfana kaɗan kaɗan ko? Allah ya saka musu Malam Aminu Alkasim, Malam Na'ibi na? Allahu Akbar akwai mai gida mai gidan nan an ce ba lafiya jiki yayi nauyi Allah subhanahu wataala ya bada lafiya Allah ya tada kafada Allah ya saka fara ne muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna tawassuli da wannan watan Allah ya tada kafadansa Allah ya saka fara ne dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin abubuwan da za a sai magunguna Allah ya huwa ce Allah ya tsare yadda za a yi dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuri'o'in mu da nasa zuri'o'in Allah ya ƙara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wataala ya ƙara shiryawa masu lura da mu da ɗawainiya da mu da iyalanmu Allah subhanahu wataala ya saka ya musu da alheri jami'an tsaro na farin kaya da na baƙin kaya da na baƙin gilashi da 'yan agaji kowa da kowa dai da suke ta kaiwa da komowa Allah ya saka ya kowa da alheri dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika alwasi'ati ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa qil Allahumma lana wa liwalidayna wal mashayikina wal immatil muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin